ففي هذه الحالة تتعين مشاركة المسلم الغيور خصوصا عند ترشح المسلم وغير المسلم أو الصالح والمفسد دفعا للمفسدة الوقفة الثانية إن واجب الولاء هو الحفاظ على الضروريات الخمس وهذه الضروريات مترتبة حسب الأولوية كالآتي أولها حفظ الدين ثم النفس ثم النسل ثم العقل ثم المال وعامة الأصوليين على ذلك فحفظ الدين يقدم على جميع الضروريات فإذا تعارضت مصلحة متعلقة بالدين مع باقي المصالح فمصلحة الدين مقدم على ذلك لأن الدين هو المقصود الأعظم ومن أجله خلق الله الخلق قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فعلى هذا يجب أن ينتخب من يرى فيه أن ينتخب من يرى فيه المصلحة أو مصلحة الدين على جميع المصالح الأخرى الوقفة الثالثة وجوب التسليم لمن والله له الأمر وحرمة الخروج عليه ومعارضته لما في ذلك من المفاسد العظمى قال عليه الصلاة والسلام فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور الوقفة الرابعة انتخاب غير الكفء مع العلم مع العلم به تضيء للأمانة فتجب الموازنة في اختيار الأصلح والموازنة بين الأمانة والورع والكفاءة في الرياسة فإنه من تضيء الأمانة اختيار غير الكفر فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أخرجه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام من أعان ظالما بباطل ليظهر بباطله حقا فقد برئ من ذمة الله عز وجل وذمة رسوله أخرجه الطبراني في الكبير وقال الألباني في صحيح الجامع حديث حسن فإياكم أن تصوتوا لقرابة أو صداقة أو مصلحة شخصية فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من استعمل رجلا لمودة أو لقرابة لا يستعمله إلا لذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد الأصل فحلف بالله لقد أوطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يؤطى بها قال بعض العلماء إن الانتخابات أو التصويت هو أمر بالمعروف ونهي عن منكر لقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وقال تعالى والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية وهي شهادة ينبغي أن تقوم بالحق أن تقام بالحق وأن يكون فيها تقوى الله تعالى قال جل في علاه وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وإذا قصر عن الشهادة في وقت يحتاج إلى شهادته فترتب على غياب شهادته إقرار لباطل أو تقديم لفاسد أو نحو ذلك فإنه قد يكون آثما بهذا إذا سكت عن حق وكتم شهادة قال تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل أما تعملون وقال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فاشهد بالحق أيها المسلم وقل بما يغلب على ظنك أنه الصواب وتحرى الإخلاص وتنزه عن أن يكون لك مقصود غير إقرار الحق والنطق به والشهادة به الوقفة الخامسة إذا استشارك مسلم عن المترشحين وأشرت إليه بغير الأصلة فقد خنته لأنه من الغش المنهي عنه فقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غشنا فليس منا وأقل حالات الانتخاب إبداء الرأي في المرشح وهذا أيضا أمانة قال عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن أخرجه أبو داود وقال عليه الصلاة والسلام من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه أخرجه أبو داود وهو حديث حسن فقد دلت هذه النصوص بعمومها على وجوب تزكية أو انتخاب واختيار الأصلح للمسلمين لأن ذلك أمانة وإلا كان خائنا للأمانة وغشا للمسلمين وأخيرا إن محاولة إبعاد العلماء عن السياسة إنما هو محاولة للفصل بين الدين والسياسة وتركا لهذا المجال الحيوي للعلمانيين يعيثون فيه فسادا والعلماء هم أقدر أفراد الأمة على الدعوة لتكسير المصالح وتقليل المفاسد ومواجهة من يعمل على تقويض أسس الدين وإذا العالم هو من يحنك الطفل عند ولادته ويدعو له بالصلاح ويسلي على من مات من المسلمين وإليه المرجع في الفتوى في جميع أمور الحياة ثم في ثم يحذر في هذا المجال الأهم في حياة المسلمين وهو مجال الولاية والتي تمس جميع حياة الأمة تبين بهذا للجميع أن القصد في ذلك إنما هو لفصح المجال لمن يسعى في ولاية بغير الحق ويحكم بغير العدل وإلا فقد كان الولاية في الماضي الولاة في الماضي هم الأنبياء وتلامذتهم فالدعوة إلى فصل الدين عن السياسة أمر لا يعرفه الإسلام بل هو طعن في طبيعة هذا الدين وإياكم أيها المسلمون إياكم وصف دم المسلم أو الطعن في إرضه أو أو هدار ماله فدم المسلم معصومة وكذا ماله وعرضه قال عليه الصلاة والسلام فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن مالكم متفق عليه وفي رواية لمسلم فليبلغ الشاهد الغائب فإياك أيها المسلم أن تضيع على نفسك فرصة النجاة فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لن يزال المسلم في فسعة من دينه ما لم يسب دما حراما أخرجه البخاري فحرمة المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة بل من الدنيا أجمع وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا أخرجه النسائي وهذا الحديث وحده يكفي لبيان عديم حرمة دم المسلم ثم تبصر ماذا سيكون موقفك عند الله يوم القيامة إن أنت وقعت في دم حرام أو عرض أو مال نسأل الله السلامة والعافية اللهم إنا نسألك أن توقظ قلوبنا من رقدة الغفلة وأن تغفر لنا الذنب والزلة اللهم ارحم من مات من المسلمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى أقول ما تسمعون وأستغفر الله alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo sun tabbata ga Allah ta'ala mamallakin dukan komai wanda shi yake gudanar da al'amuran bayansa subhanahu wata'ala ya rinjaye dukkan bayi da ikonsa sannan kuma yana kare azzalimai waɗanda suke fito na fito da addininsa duk abin da Allah ya hukunta shi ne adalci duk abin da Allah ya umarni da shi daidai ne kuma maslaha ce ga bayi duk abin da Allah ya hannu bayi a kansa rahama ce daga gare shi dukkan hukunci na Allah ne shi kadai kuma dukkan al'amari ya zuwa gare shi zai koma subhanahu wata'ala shi ne ya mallaki dukkan komai a sama da ƙasa Allah ta'ala ya ce lillahi mulku samawati wal ard mallakar abin da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne shi kadai wa ma fihinna da abin da ke cikin su ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake bashi da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne shine wanda ya dora bayi akan shari'a ya nuna musu tafarkin da Allah yake so ya dora su akan hanya ta alkur'ani da sunna Allah ya tsira da aminci ga annabi Muhammad da alayensa tsarkaka da sahabbansa masu girma waliyan Allah mutanen kirki da wanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bai haka yan uwana musulmi inna wa kaina da ku wasiya cewa mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu sani za mu gamu da Allah kuma zai mana hisabi cikin duk abin da muka aikata ko mu sani Allah ya ce kamun sa mai tsanani ne ga dukkan wanda ya zalunci kansa kuma ya ce rahmarsa ta rinjayi fushinsa mu ji tsoron gamuwa da Allah da hisabi da za a yi mana a gobe kiyama yan uwa a dukkan yini dan adam yana samun wato ƙarin ilimi da haske a cikin rayuwarsa yana koyan al'amura waɗanda suke a baya bai san su ba mai hankali mutum mai hankali shine wanda yake ɗaukan wa'azi da abin da yake gudana a rayuwarsa na yau da kullum shine wanda yake faɗaka yake lura da abin da yake gudana ko abin da ya gudana a baya don ya zama masa madubi zuwa ga gaba kuma ya yi aiki da duk abin da shi ne zai ba shi tsira in ya tsaya a gaban Allah wannan shi ne mai hankali Allah ta'ala ya ce ku tuna ranar da yau mahun bari zuna ranar da za a aje ku baki ɗaya a fidda ku a tsaye da ku a gaban Allah la yakfa ala Allah minhum shay ba abin da yake koya a wajen Allah game da abin da bayi suka aikata a wannan rana ne da za a tattaro bayi baki daya a tsaye da su a gaban Allah Allah zai ce limanil mulkul yawma yau mulki na wane ne Allah ta'ala zai ba wa kansu amsa ya ce lillahi alwahidil qahhar Allah kadai shi ke da mulki a wannan rana da za a tsaye da bayi domin hisabi Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya faɗa mana cewa a gobe kiyama al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat a ranar duk abin da mutum ya aikata za a yi mai sakayya da abin da ya aikata a duniya zai ga sakamakonsa Allah ya ce la zulmal yau a ranar alkiyama babu zalunci inna Allah sari'ul hisab sannan ranar alkiyama da ake gaya mana ba wai nesa take ba a'a hukuncin Allah mai gaggawa ne inna Allah sari'ul hisab mai gaggawar hukunci ne gaba kamar yanzu ne duk za mu kwanta mu koma ga Allah kuma a tashe mu mu tsaya mu ga abin da muka aikata an yi zaɓe a satin da ya gabata a wannan ƙasa duba da abin da ya faru na zaɓe nake so in ja hankalinmu akan wasu al'amura muhimmai cikin abin da ya gudana da abin da zai gudana abu na farko mu sani zaɓe da ake yi tsari na wannan demokaratiyya tsari ne na larura da musulmi suka samu kansu a ciki a wannan tsari ana cewa mutane ne za su zaɓa wa kansu shugabanni ta hanyar ƙuri'a a dukkan matakai na shugabanci shugaban ƙasa na kololuwa da gwamnoni da 'yan majalisa har zuwa ƙasa duk mutane ake ba su dama cewa su zaɓi waɗanda suke gani za su hidimta musu a wannan zaɓe kowa yana zuwa ya kaɗa ƙuri'arsa da musulmi da wanda ba musulmi ba da mai kishin musulunci da wanda baya kishin musulunci dukkaninsu za su sanya ƙuri'a sannan a yi lissafi a bisa wannan ne za a ce ga wanda ya zama shugaban mutane a bisa wannan tsari da muka gani na jefa ƙuri'a na mutane ɗaiɗe ko kuma a yi lissafi wanda ƙarƙashin wannan ake zaɓen shugaba kowane irin shugaba ne ko da ya zamto musulmi ko ba musulmi ba ko ya zama wanda ya damu da addinin musulunci ko da musulmi ne ko wanda bai damu da shi ba a dai wannan tsarin ake zaɓen shugaba duba da wannan sai mu kalli hukunci na ƙa'idar shari'a cewa wasila alwasilatu laha hukumul gaya wasila abin da yake kaiwa ga wani gaya shine abin da ake so a cimmawa a kai ƙarshe hanyar da ake bi hukuncin ta hukuncin wannan gayan ne za a je a jefa ƙuri'a domin a zaɓi shugaba al'umma tana son shugaba na ƙwarai shugaba musulmi ko musulmin na ƙwarai ko mutumin da ake tattatun cewa mai adalci ne wanda ba zai cutar da musulmi a cikin addininsa ba wannan ita ce wasila ɗin zaɓe gayar shi ne samar da wancan shugaba to idan mu musulmi muna son mu samu shugaba ya zama musulmi a cikin musulmin ya zama mutumin kirki adali wanda zai kare mana maslaha ta addinin mu a bisa wannan sai mu duba ka'idar da aka ce alwasilatu laha hukmul ghaya hanyar da take kaiwa ga abu hukuncin wannan ƙarshen yana kan wannan hanya idan wajibi ne a samar da shugaba adali musulmi mutumin kirki to tunda yanzu zabe ake yi zaben ya zama wajibi shi ba kamar yadda mutum ba zai yi sallah ba sai da me sai da alwala alwala ta zama me wajibi domin sallah wajibi ce to in dai samar da shugaba nagari sai an yi wannan ƙuri'ar to yin ƙuri'ar wajibi ne ya kamata mu gane wannan saboda haka duk mutumin da yake zuwa ya jefa ƙuri'arsa ya yi laifi idan aka wayi gari an zaɓi shugaban da yake bai dace ba kana da laifi domin kana da damar watakila ƙuri'a ka guda ɗaya ta yi tasiri wajen wannan lissafi ka ƙi zuwa to kana da laifi ka yi sabo kuma Allah zai tambaye ka me yasa ka ƙi zuwa ka jefa ƙuri'arka alhali ana so a samu shugaba na gari kuma wannan ce hanyar da ake kuma ka ki zuwa babu dalili to wallahi kana da laifi a wajen Allah domin ka tauye abin da yake wajibi wanda a ƙarshe al'ummar musulmi suna iya cutuwa da wannan zaba addinin musulunci yana iya cutuwa da wannan zaba ka ki ka je ka ba da gudunmawa wajen kawo canjin zaben to kayi laifi a wajen Allah abu na biyu a tsari na musulunci akwai abin da malamai suka yi bayani an saukar da shari'a don kare waɗannan abubuwa guda biyar su ake ce ad-daruriyat al-khams ad-daruriyat al-khams abubuwa guda biyar wanda ɗan adam yake larura ce a rayuwarsa a kare masa shi ƙarƙashin shugabanci wanda yake adali shine kare addinin mutane sannan kare jinin mutane sannan kare mutuncin mutane sannan kare hankulan mutane na biyar kuma kare dukiyar mutane wannan su ake cewa larurori guda biyar da wajibi ne shugaba ya tsare wa mutane wannan abubuwa domin karkashin su ne ake samun aminci da zaman lafiya tsare addini na farko kenan tsare jini na biyu kenan tsare mutunci na uku kenan tsare hankali na hudu kenan tsare dukiya alat tartib wannan tsari da na karanto malaman usulul fiqh sun tafi akan cewa haka abin ya kamata ya kasance a bisa tartibi ma'ana muhimmancin su haka yake a jere abu mafi muhimmanci da za a tsare wa mutane shine addinin su shine abin da yake mafi muhimmanci abu na biyu da ya wajaba a tsare wa mutane shine jinin su abu na uku da ya wajaba a tsare al tartib shine mutuncin su abu na hudu shine hankalin su abu na biyar shine duke su saboda haka duk musulmi zai yi zaɓe ne bisa wannan abubuwa guda biyar cewa za a kare masa shi a bisa wannan tsari da na ambatu duk shugaban da za mu zaɓa dole ya zamo ajandarsa shi ne tsare mana wannan abubuwa guda biyar alattarti farko abin da za mu kalla a wajen shugaban da za mu zaɓa shin addininmu zai samu kariya da zaman lafiya ko kuma a addininmu ana iya lalata mana addini ƙarƙashin shugabancinsa bai damu da addini ba ko yana yakar addini ko kuma sunan musulmi ne amma ba ruwan shi da addini wannan shi zamu fara dubawa duk wanda zamu zaba dole ya zama maslaha farko da muke duba shine shin za a tsare mana addini shine abu na farko abu na biyu za a tsare mana jini abu na uku za a tsare mana mutunci abu na hudu za a tsare mana hankulla abu na biyar za a tsare mana dukiya to bisa wannan tartibi shine ake zaben shugaba a kaida ta musulunci dan shine ake bukata shugaba ya tsare wa mutane gina asibiti yana da muhimmanci gina makarantu yana da muhimmanci yin tituna yana da muhimmanci samar da ruwan sha yana da muhimmanci da dukkan abin da dan adam yake bukata a rayuwarsa amma in an samu wa dan adam duk waɗannan abubuwa sai ya zama ba a tsare masa addini ba to duk wannan ya zama shirme mu a wajen musulmi bai da wani amfani domin maslahar mu ba ita ce kadai mu inganta duniya ba a'a duniyar in ta inganta ya zamo abu na farko shine a gyara mana lahirar duk shugaban da ajandarsa shine waɗancan abubuwa na inganta rayuwa ba tare da kulawa da addini ba ba ruwan shi da addini to wannan ba shugaba ne na kwarai ba da ya dace a zaba bai cancanta a zabe shi maslaha ta farko da ya wajaba a kare wanda mu shine maslahan mu al'ummar musulmi shine a tsare mana addini duk wanda ba zai ba mu kariya a cikin aƙidar mu da addinin mu ba to shugabancin su bai da amfani a wajen mu ko da kuwa zai inganta titina zai yi makarantu zai samar da kaza da kaza na rayuwa amma addini ba zai samu gata ba to wannan ba shugaba ne na kware ba mu a wajen mu nan musulmi ya kamata mu gane wannan saboda haka mu kula da cewa Allah ya halice mu ne dan mu bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun rayuwar mu a wannan duniya ba komai muka zo yi ba sai bauta Allah duk abin da za a mana wasila ne hanya ce kawai da zamu inganta dan mu kai ga me bautar Allah mu samu tsira a gobe kiyama amma duk yadda za a inganta mana duniya idan addinin mu ya zamo hanyar lahirar mu an lalata mana to wannan inganta duniya bai mana amfani ba saboda a ƙarshe ma iya jin daɗi a rayuwar duniya kuma ya zamo lahira mu ta yi kyau ba kaga a ƙarshe ya zama hasara kenan babba Allah ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace da su inna salati wa nusuki lalle sallata da yankana da nake dan ibada kai da dukkan rayuwata wa mahyaya da rayuwata baki da wa mamati da mutuwata baki da lillahi rabbil alamin na Allah ne saboda haka duk abin da ba zai kare mana maslaha addini ba wannan shugabanci ba yi da maslaha a wajen al'ummar musulmi ya kamata mu gane wannan wajibi ne mu zaɓi mutanen da muke kyauta mu zato cewa za su ba wa addinin mu kariya ba za su kyale a taɓa mana addini ba abu na uku a ƙa'ida ta musulunci dukkan wanda aka zaɓa a matsayin shugaba wajibi ne a yi masa biyayya kuma haramun ne a yi fito na fito da shi a yi tawaye domin hakan manzon musa sallama ya haramta mana wannan shi yasa a cikin hudubar da yayi hadisin irbad dan sariya Allah ya kara masa yadda lokacin da ya huduba irbad yake cewa wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'izata wata rana ma'aikin Allah yi mana wa'azi balighatan mai cike da hikima wajilat minha alqulub hudubar da zukata suka raurawa suka tsorata wa zarafat minha aluyun idanuwa suka zubar da hawaye fa kullu ya rasulullah muka ce ya ma'aikin Allah ka annaha mu'izatu muwadda kai mana hudu ba kamar ka ne mana banku ana fa'ausina kai mana wasiya sai manzo Allah ya ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla ina yi muku wasiya da tsoron Allah azza wa jalla sai ya ce was-sam'i wat-ta'a kuma ku ji ku bi ga shugabanninku sai ya ce wa in ta'ammara alaikum abdun habashi ko da bawa ne mutumin habasha a wata riwaya mujaddaul atraf wanda yake da yakkakku gaba bakar fata da larabawa ake magana qurayshawa da kabilun larabawa masu ji da kansu amma manzo Allah yake musu wasiya yace was-sam'i wat-ta'a ku ji ku bi ga shugabannin sai yace wa in ta'ammara alaikum abdun habashi ko da an nada muku shugaba ya zamo bawa ne ko bakar fata mutumin habasha a wata riwaya aka ce mai dan gashi mai yankakken gaba wato wanda yake da kasawa amma ya zamo shine shugaba to ku ji ku yi biyayya gare shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi da dama ya haramta mana fito na fito da shugaba in dai Allah ya bashi shugabanci to ayi masa biyayya dan me dan maslaha a cikin wannan take fito na fito kuwa babu maslaha a cikin taface barna abu na hudu wajibi ne a zabe ya zama muna zabar mutanen da muke gani sun cancanta a iya fahimtar mu yin haka amana ce tsakaninmu da Allah za mu yi muwazana mu auna mu gani iya abin da muka fahimta wane ne muke ganin mafi nagarta da zai kare mana addini zai kare mana maslaha ta al'ummar sannan mu kula da amana da tsantseni iya abin da muka gani na amana da tsantseni da kuma kafa'arsa kasancewar a iya ishihadin muna ganin zai iya yin shugabancin duba da yanayin yadda tsarin shugabanci yake a yanzu duk kuma wanda ya zaɓi shugaba ba bisa wannan ma'auni ba don son zuciya to wannan ya yi laifi tsakaninsa da Allah abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya rawaito hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce idza duyyat al-amana fantazir sa'a idan aka tozartar da amana ta lalace to ku yi dako lokacin alkiyama ya zo sai aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce kaifa idza'atuha ya rasulullah yaya ne tozartar da amana da lalata ta kala sai ce idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi idan aka jingina al'amari ga wanda ba ahlinsa ba shugabanci ke idan aka jingina shugabanci ga wanda ba cancanta ba fantazir sa'a ku jira tashin alkiyama to kaga jingina al'amarin shugabanci zuwa ga wanda ba cancanta ba shine me tozartar da amana kenan dukkan wanda ya zaɓi mutumin da ya san bai cancanta ba to ko shakka babu ya tozartar da amana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man a'ana zaliman bi batil wanda ya taimaki azzalimi da barna li yudhiza bi batilihi haqqan domin tabbatar da barna wato a tunkuɗe gaskiya da wannan abin da ya aikata faqad bari'a min zimmatillahi azza wa jalla to Allah ya barranta da wannan bawa wa zimmati rasuli manzo Allah ya barranta da shi wanda ya taimaki wani azzalimi wanda bai dace ba ya bashi shugabanci mana yayi sila ya zama shugaba to ko shakka babu ya barranta daga zimmar ubangiji zimmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah babu ruwan shi da wannan mutum haka manzon Allah babu ruwan shi da wannan mutum kenan ba za ka taimaka ba a zaɓi wanda bai dace ba in kai haka ka ci amana kuma Allah ya ce ba ruwan shi da kai manzon Allah ya ce ba ruwan shi da kai saboda haka yin zaɓe don maslaha ta kai biyan bukatar kai ba maslaha ta addini ba ba maslaha ta al'umma ba wannan cin amana ne Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yace man ista'mala rajulan li mawaddatin aw qaraba dukkan wanda ya danka wa wani shugabanci saboda wata soyayya ko wata wani kusanci la yastamilu illa bidhalika bai danka masa amanar shugabanci ba sai dan wata dangantaka ko wata soyayya faqad khana Allah wa rasuluhu wal mu'minin ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah ya ha'inci mu'minai saboda kaunarka da wani saboda kawai kana son wani ko dan uwanka ne ko kuna da wata alaka ka zabe shi ba dan ya dace ba ba dan shine zai bada kariya ga addinin Allah ba ba dan shine zai bada ya ciccibi al'umma ya taimaka musu ya tseratar da su daga halaka ba in kai haka to ka hainci Allah inji sayyidina Umar ka hainci manzon Allah ka hainci mu'mini Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace salasatu mutum uku la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati Allah ba zai yi magana da su ba a gobe kiyama wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi mutane uku sai ce rajulun ala fadli ma'in bit tariqi mutumin da yake da dama akan wani ruwa akan hanya da ake wucewa ma'ana ya mallaki wani idan ruwa ko rijiya yamna minhu ibn sabil amma ya hana mabukaci dan tafarki yana bukatar ruwan ya hana shi to Allah ta'ala ranar alkiyama ba zai kalle shi ba kallo na rahama ba zai magana da shi ba kuma yana da azaba mai raddi na biyu wa rajulun baya imaman da wanda yayi mubaya'a yayi caffa ga wani shugaba la yubayi'u illa li dunyahu bai yarda da shugaban ba sai dan biyan bukatar duniyarsa la yubayi'uhu illa li dunyahu ya zabi shugaban ne ya yarda da shi ne don biyan bukatar duniyarsa don ya samu abin duniya in a atahu ma yuridu wafa in aka bashi bukatar duniyar sai ya ci gaba da biyayya ga shugaban ya rike alkawarinsa na goyon baya wa illa lam yafila in bai samu abin duniyar ba ya juya masa baya to wannan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ba zai yi magana da shi ba ranar alkiyama ba zai tsarkake shi ba kuma yana da azaba mai girma na uku rajulun baya a rajulun bi sil'atin ba'da al-asr dan kasuwa da ya sayar da kayan sahajarsa bayan sallar al-asr fa halafa billahi ya rantse da Allah wajen cinikin hajarsa laqad utiya biha kaza wa kaza wallahi an bashi kaza da kaza farashi yanzu ma ragewa yayi ya gaya wa mai saye dan yarda kuma yarda fa saddaka ya gaskata shi ya saya to wannan abubuwa kiyama Allah ta'ala ba zai yi magana da shi ba ba zai tsarkake shi ba kuma yana da azaba mai girma saboda haka duk mutumin da ya zaɓi wani shugaba don biyan bukatar kansa mai zan samu ni to ga makomarsa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ka je ka yi zaɓe don Allah don maslaha ta al'umma kowane ne kai in kuma ka je ka yi don biyan bukatar kanka zan samu abu kaza don in samu abu kaza ko don an baka abu kaza to ga makomarka in ba a baka ba ce ba zan zaba ba to ga makomar kan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa sai ya zaba abin da yake so ko dai ka zabi tsira ko kuma ka zabi tabewa gobe kiyama za a gamu da Allah lokaci ne kankani saboda haka kowa ya zaba wa kansa abin da yake gani shine mafita gare shi sannan malamai suna cewa wannan zaben da ake yi yana babin amru bil ma'ruf ne wannan nahyu anil munkar babi ne na umarni da kyakkyawa da hana mummuna manzo Allah yayi umarni sallallahu alaihi wasallam da wannan marra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi Allah ya baka dama ka iya canja wannan da ainihin ƙuri'arka ka kenan kana dama kai ne taghyirul almunkar idan muna kukan cewa shugabannin ba na gari bane to waye na garin kana da damar ka je kai zabi dan ka canja munkari abin da yake ba daidai ba saboda haka in ka je kai akasin abin da yake shine daidai to kaga ka saba wa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin cewa yi me in ka ga abin da yake ba daidai ba ka canja da hannunka kuma yanzu kana da damar ka canja da me da hannun naka domin da ƙuri'a ka za a lissafa ka je ka zabi wanda bai dace ba dan biyan bukatar kanka dan wata maslaha taka to ka saba wannan umarni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gare mu kuma dama Allah ya faɗa mu ne na gaskiya maza da mata wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd maza mummune da mata mummune majibunta juna ne sai Allah ya ce ya amuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna sifa ce ta mai imanin gaskiya umarni da kyakkyawa da hana mummuna wannan kuma zaben yana babin umarni da kyakkyawa ne da hana mummuna saboda me in ka je ka zabi wanda yake nagari fatanka a gyara in ka zabi wanda yake lalatacce kaga fatanka kenan ci gaba da lalacewa saboda haka babi ne na me al'amru bil ma'ruf wa nahyi munkar sannan abu na uku suka ce wannan jefa ƙuri'a babi ne na shaida babi ne na me na shaida tsayi da shaida da Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah ku tsayi da shaida saboda wa saboda Allah ku ba da shaida saboda Allah in ka je ka zaɓi mutum ka yi shaida tsakaninka da Allah cewa mutumin kirki ne zai yi hidima ga addinin Allah zai yi hidima ga al'ummar musulmi shine ma'anar ƙuri'arka ko ba haka ba kuma dama Allah ya umarni cewa kai mu shahadata lillah kuma Allah ya ce dukkan wanda bai yi shaida ta gaskiya ba azzalimi ne wa man azlam mimman katama shahadatan indahu min Allah babu wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya ki ba da shaidar gaskiya ya ɓoye ta saboda biyan bukatar kansa ka je ka yi zaɓe saboda an baka kuɗi saboda an biya ma wata bukata saboda kana tsammanin wata bukata ba dan Allah ba ka yi shaida ba ta gaske ba kenan shaidar zirkai idan Allah ya tsaye da kai ya tambaye ka me yasa kai wannan zaben me zaka ce masa kai ka san baka yi dan Allah ba kuma Allah ya ce ka tsaye da shaida da me saboda shi da gaskiya saboda haka yin wannan ƙuri'a shaida ce duk wanda ka dangwalawa ka yadda akan cewa zai kare addinin Allah zai kare al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maslaha su tana karkashin kulawar wannan mutum saboda haka mu ji tsoron Allah mu kiyaye abin da addinin mu ya dora mu akai abu na biyar so da dama mutane sukan yi tambaya yanzu ana ta cewa a zaɓi mutanen kirki waɗanda za su kare addini waɗanda za su kare masala al'umma kuma dai waɗannan mutanen da muke gani su muka sani dai a fagen siyasa wani zai iya tambayar ka ni wallahi ina da kokonto na kasa fahimtar yadda al'amarin me kake gani ba ni shawara to in ya tambaye ka shawara akan zaɓe duk wanda ka yi ishara ka nuna masa wanda yake bai dace ba saboda biyan bukatar kanka to ka ha'ince shi kuma ga hukuncinka abinda addini ya faɗa game da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ghashana falaysa minna wanda ya ha'ince mu ya mana algus baya daga cikin mu ka ha'inci wanda ya tambaye ka shaida ka ha'inci wanda ya tambaye ka shawara saboda me shi yana cikin dimuwa watakila bai gane ba yace ka bani shawara wa kake gani ya fi cancanta duba da maslaha ta addini da al'umma kace wane ne to kai shaida in kai masa bisa san zuciyarka ka zama ha'ini kuma Allah sai ya tambaye ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace al mustasharu mu'taman wanda aka nemi shawararsa an bashi amana al mustasharu mu'taman duk wanda ya tambaye ka shawara ya baka amana sai ka rike amana ko ka ci amana dukkan yan takarar nan watakila wani ya san su wani bai san su ko muna cewa lalle wanda yake cikin maslaha ta al'umma addini da al'umma ya kamata mu zaba wani zai iya tambayar ka waye ya dace to in ka ba shi shawara bisa son zuciyarka bisa kai abin da kawai ranka yake so ba tsakaninka da Allah cewa maslaha addini maslahar al'umma ka kalla ba ka zama ha'ini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ashara ala aqihi wanda yayi ishara yayi nuni ga dan uwansa bi amrin ya'lamu anna ar-rushd fi ghairi wani ya nemi shawararka sai ka ba shi shawara da abin da yake ka san cewa daidai ba a cikin shawarar ka yake ba daidan ba a wannan shawarar ba ce amma ka bashi wannan shawarar manzo Allah ce bakat khanahu hakika ya hayince shi wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi ne hasan saboda haka wanda ya nemi shawarar ka sai ka ba shawara bisa ma'auni na tsakaninka da Allah da ma'aikacewa wanda kake ganin shi zai kare addinin Allah shi zai kare maslahar al'umma ka ba shawara to Allah zai tambaye ka abu na ƙarshe shine jan hankali game da waɗanda suke barazana ga malamai cewa malamai su daina maganar siyasa to zan yi amfani da wannan dama in gaya musu cewa ku sani cewa malamai su ne jagororin siyasa malamai dole su yi magana a siyasa domin siyasa rayuwar al'umma ce domin siyasa a nan addini yake samun abin nan ainihin kafa tsayuwa da kafarsa domin mun gani a siyasa waɗanda suke jagoranci suna da damar su kafa dokokin da za su tauye addinin Allah ko su sa a ci mutuncin addinin Allah ko su ƙi ba da kariya ga addinin Allah duk masu mulki suna da wannan damar kuma su malamai nauyin da Allah ya ɗora musu shine bayanin gaskiya akan dukkan abin da ya shafa rayuwa al'umma malami ne za a yi haihuwa a kawo jariri a ce masa addu'a da tahniki ba malami bane ake kawo jariri ya masa addu'a malami ne idan ka mutu yake ma sallah kai da kake cewa kar a yi magana siyasa in ka mutuwa zai ma sallah malami ne kana cewa kada malami su yi magana a cikin siyasa malami shine ake neman fatawa cikin dukkan abin da ya shafi rayuwa kasuwanci ne aure ne kai duk abin da ya shafi rayuwa ba inda ba a fatawa a tambayi malami ko akwai abin da ba a tambayin malami ko kuma addinin mu ya ce shi ba ruwan shi da siyasa a'a addinin mu da ruwan shi da siyasa kuma malamai su ne jagororin addini su ne masu bayanin gaskiya bal ina so ku sani cewa asalin ma shugabanci hakkin malamai ne domin manzan Allah salama shi ne annabin Allah shi ne jagora al'umma shi yake ɗora mutane akan tauhidi kuma yake ɗora su akan abin da yake ingantaccen shugabanci kuma bayan manzan Allah salama ya koma ga Allah sai na abubakar shi ya zama halifa don me saboda shi fi kowa tsoron Allah cikin wannan al'umma kuma shi fi kowa ilimi bayan abubakar umar ya karɓi wannan jagoranci na al'umma jagoranci na mulkin siyasa bayan shi sayyidina Usman ya karbi jagoranci bayan shi sayyidina Aliyu so ake ce al-khulafa ar-rashiduna halifofi shiryayyu wanda manzon Allah ya musu shaida da shiriya ba su ne shugabannin addini ba ba su ne malamai ba ba su ne jagororin siyasar al'umma ba ba su suka yi jagoranci aka bude Paris da Rum ba suka zama kasashen musulmi saboda haka kuskure ne kace wai malamai kada su yi magana a cikin siyasa me kake nufi mumbarin manzo Allah sallama akan shi yayi huduba ai gashi mun karanta hadisin Irbad dan Sariya me yace yace wa adana rasulullah sallallahu mu'izatan baliga manzo Allah yayi mana huduba mai hikima har muka dauka cewa ban kwana yake mana muka ce ya rasulullah ausina kai mana wasiya yace usikum bi taqwallahi azza wa jalla abu na farko da ya faɗa ne muku wasiya da jin tsoron Allah abu na biyu sai yace wasam'i wa ta'a ku ji maganar shugabanni ku bi shugabannin wannan ba siyasa bace ina tambaya ba siyasa bace manzon Allah ya ce ku ji maganar shugabanni ku bi abin da suka suka dora ku akai na gaskiya a ina ya faɗi wannan ba kan minbari bane ina tambaye ku ina manzon Allah ya hudu ba akan minbari ne a masallacin sa yayi wa sahabbai wasiya yace ku ji tsoron Allah sannan yace ku ji ku bi ga shugabannin ku ba siyasa bace wannan kuma ka ce malamai kada su yi magana a cikin siyasa me kake nufi malamai suna da ruwa da suke a siyasa kuma su ne jagororin al'umma na farko bal ma malamai sun yi sabani faɗin Allah ta'ala atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum Allah ya ce ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah da ulul amri majibinta al'amara malamai suka ce ko ne ya zamo shugabanni na siyasa ko kuma ya zamo malamai tsantsa ko ya zamo biyun su ne ulul amr ba yanda za a ce shugaban siyasa shine kaɗai jagora dole sai da malami ai wannan ka'idar shari'a musulunci kenan saboda malamai saboda haka su ne ulul amru a wani kauli su ya kamata su yi magana kafin shugabannin siyasa su yi magana don su ne jagorori na gaskiya su ne za su ɗora mutane akan hanyar Allah da za a samu ingantuwar rayuwar duniya a samu tsira a gobe kiyama mu addinin musulunci bai raba siyasa da mulki ba bai raba addini da siyasa ba abu ɗaya ne siyasa shine shugabancin al'umma da dora su akan tafarki na ingantuwar rayuwar duniya dan su bauta wa Allah samu tsira gobe kiyama saboda haka malamai suna da ruwa da tsaki a siyasa su ne ma masu ruwa da tsaki ya kamata duk abin da za a yi sai an nemi shawarar su wannan ka'idar shari'a kenan amma tsari na nasara da ake bi yau shine ya raba addini da siyasa mu kuma musulmi ba mu yadda da raba addini da siyasa ba addini shine siyasa amma dukkanin malamin da ya yi amfani da son zuciyarsa da biyan bukatar kansa don wani ɗan siyasa wannan kansa yiwa kuma zai tsaya a gaban Allah ya amsa tambaya duk wani malamin addini da ya amfani da matsayinsa na mai kira zuwa ga Allah mai kira zuwa ga tabarkin manzon Allah sallallahu amma ya ki jin tsoron Allah ya ɗora mutane a hanyar da take ba ita ce daidai ba to ai zai tsaya gaban Allah ya amsa tambaya amana ce yanzu mun karanta saboda haka in ya gaya wa mutane gaskiya ya samu tsira a gaban Allah in ya ɓoye gaskiya Allah ya tsaye da shi a gobe kiyama ya tambaye shi innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi ulaka yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inu ka ɓoye gaskiya saboda biyan bukatar kanka to wannan zaka tsaya a gaban Allah wannan wata mas'ala ce daban wanda za su yi amfani da matsayinsu na masu da'awa malamai su ɗora mutane akan abin da yake na kuskure wannan kuma suna da amana ce Allah zai tsaye da su ya tambaye su amma a ce malamai kan su yi magana a siyasa wannan ba daidai ba ne kuma ina shaida muku ina shaida duniya baki ɗaya cewa malamai ba za su daina magana a cikin siyasa ba yanzu ma suka fara magana a cikin siyasa ina so duniya ta shaida duk malamin da ya janye jiki ya ce shi ba zai yi magana a siyasa ba wannan ijtihadinsa ne kuma dama malamai suna da sabani akan mas'alar malamai su shiga siyasa amma ba mas'alar malamai su faɗakar da al'umma abin da yake wajibin su wannan ba sabani malami ya shiga siyasa wannan wata mas'ala ce ya sa riga siyasa wannan wata mas'ala ce amma yi mutane bayanin gaskiya wannan wajibi ne fatan mu Allah ta'ala ya zauna da kasan mu lafiya Allah ya zaɓa mana shugabanni na kwarai Allah ta'ala ya bamu tawfiki da dacewa wajen zaɓen shugabanni na gari ina gaya muku ina nanatawa amana ce duk wanda bai je yayi zaɓe ba sannan bai kalli Allah ba a zaɓensa wallahi sai Allah ya tambaye shi saboda amanar yanzu tana wuyan mu baki ɗaya mu ka je ka zaɓi wanda tsakaninka da Allah kake gani na kwarai ne kuma ka yi addu'a ka yi addu'a sannan ka duba maslaha addinin ka ita ce gaba da komai eh na yadda muna buƙatar titina muna buƙatar ruwan famfo muna buƙatar asibiti muna buƙatar makaranta amma buƙatar mu na inganta imani da tsare mana addini shine kan gaba wanda zai kare mana masala addini shi ya cancanta azaba wannan kuma abu ne babu ja akai saboda haka mu je mu zaɓi mutanen kirki mu yi addu'a kuma mu abin da muka yi ijtihadi ne fatan mu Allah ya zaba mana mutane na gari Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya waɗanda aka zaɓe su Allah ya taya su riko Allah ya ɗora su akan tafarkin gaskiya ya kinta musu adalci da kulawa da hakki Allah ta'ala ya zaɓa mana shugabanni na gari Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ta'ala ya inganta mana rayuwar mu Allah ta'ala hali da muke ciki na tsoro Allah ya musanya mana da aminci hali da muke ciki na kunci Allah ya musanya mana da yalwa Allah ya mana albarka cikin kasuwannin mu cikin sana'o'in mu Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ya ubangiji ka ba mu zaman lafiya a kasar mu Allah ka ba mu shugabanni mutanen kirki masu addini waɗanda za su kare mana addini za su kare mana rayuwa za su kare mana jini za su kare mana mutunci za su kare mana dukiyar mu da kuma hankulan mu Allah ta'ala ka ji kan magabatan mu ka ba mu kyakkyawan karshe Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ول علينا خيارنا اللهم ولا تول علينا شرارنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين